أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah muna yabo gare shi da ya sake haɗa mu a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na laraba goma ga watan ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine ashirin ga watan uku wato watan march a shekara ta 2024 a lissafin miladiya har yanzu muna karanta abinda allah ya sare na fassarar faɗin allah maɗaukaki wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا آية 92 سورة النساء ba tare da ɓata lokaci ba tun da abinda za mu karanta yana da yawa cikin abinda malam abdurrahman bin nasir bin sa'idi ya ambata kar mu ci lokaci mai yawa inda yana cewa walan ma kana qawluhu wa ma kana li mu'minin an yaqtula an yaqtula mu'minan yace wannan lafazi cewa bai kamata babba zai yiwu ba mumini ya kashe mumini wannan lafazi yayin da ya zama lafzan amman li jami'il ahwali ya shafi ya game dukkanin halaye وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه بزي mutum mumini ya kashe ɗan uwansa mumini ba ta kowace fuska istafna ta'ala qatl al-khata'i Allah madauki sai togiya yace banda kuskure kuskure kan wannan ba za a kama mutum da zunubi ba in kuskure ne kama mutum da zunubi daban ɗora masa kafara kuma daban an gane yauwa don an ce zai kafara baya nufin akwai zunubi domin duk abin da yake sunansa kuskure to ba zunubi a kai inna allaha tajawaza an ummati ko abubuwa uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah ya madauki ya ƙetarewa al'umma in suka aikata da abin da ya zama suka yi da kuskure da wanda aka yi da karhanci ko da wanda aka yi da mantuwa don Allah maɗaukaki baya kama mutum da laifi yawwa to amma ai akwai bambanci tsakanin rashin zunubi da kuma a ce mutum zai kafara shi aikin da ya aikata girmansa ne zai sa a ce ya yi kafara ba saboda zunubi ba ne an gane yawwa saboda raba rai dan adam ka raba shi da ransa babban abu ne dole a ko da kuskure ne to ka yi abin da za ka ji a jikinka cewa ka fa auka cikin babban abu ko da ba zunubi a kanka saboda kuskure Allah shine mai hukun mai mu'amala da ɗan adam a ɗabi'arsa ta cewa ya gina shi mai mantuwa ya gina shi mai kuskure yakan yi kuma ganganci yawwa tunda ya bashi kwakwalwa ya iya mayyazewa ya bambance tsakanin abin da ya kamata da wanda bai kamata ba to duk abin da kuma ga shari'a an sa masa abu kaza ya halatta abu kaza bai halatta ba to duk abin da bai halatta ba ba a yin sa in mutum yayi ko dai ya zama haramun ne ko ya zama makaruhi to idan mutum yayi abin da yake haramun ne to sai a duba kuskure ne ba da niyya ba ko kuwa da niyya da ganganci kuma ita wannan niyya babu wanda ya santa sai Allah to amma akwai alamu da malamai suka sa ta ya za a gane abu kaza ganganci ne ko kuma kuskure ne wannan kuma aiki ne ne masu shari'a a hukunci a kotu da sauransu an fahimci abin yawwa to yace yayin da ya zama haka sai Allah ya keɓance illa khata'an sai kuskure fa innal mukhti'a alladhi la ya ƙasidul ƙatila gairu asimin kun gani ga zancen da na faɗa yawwa mai kisa ai mai kuskure wanda ba shi da nufin kisa to gairu asimin ba mai zunubi ba ne ba a sa shi a cikin masu laifi wala mujtari'in ala maharimillah kuma sannan ba mutum ne da ya tsaurin ido yake ta abubuwan da Allah ya haramta ya aikata su ba ijtira'a ijtira'i shine mutum ya tsaurin ido bai ji komai ba haka gaba gadi ya aikata abin da ya ga dama ba tare da lura da haƙƙin Allah da girman Allah ba walakinahu lamma kana qad fa'ala fi'lan shani'an amma tunda da ya aikata wani mummunan aiki wa suratuhu kafiyatun fi qubhihi surar abin kawai ka kalle shi a yadda abin ya auku ya isa ya nuna maka munin aikin da ya aikata domin mutum ina zaune da iyalinsa kawai wani yaro ko wani dai ya mota ta kwace yana tuki sai kuskure ya auku sai ko ya fado gidan mutane ya kashe masu gida a cikin gidansu aga kowa ya leƙo wannan ko da kuskure ne duk wanda ya gani ya san mummunan abu ne kuma waye yayi shine to kafin a iya ganewa ba ganganci ba ne a kaga sai an yi nazari sosai yawwa to suratuhu kafiyatun fi qubhihi surar abun kawai ta isa ta nuna maka muninsa wa illam yaqsidhu ko da mutum bai nufin yayi hakan da gangan ba to yayin da abun ya zama haka amara ta'ala bil kaffarati sai Allah ya umarni ayi kaffara wa diya kuma a bada diya an gane yawwa saboda girman abin da aka yi dan adam daraja ce da shi dan adam yana da girman agun Allah ransa kuma ba abun wasa bane yawwa fa qala sai Allah ya ce wa man qatala mu'minan khata'a to bari ku ji doka wanda duk ya kashe mumini bisa kuskure sawa'un kana al-qatilu dhakaran aw untha kaga an yi amfani da man man ɗinnan kowa zai iya shiga ciki yawwa ko mai kisan namiji ne ko mace hurran au abdan ko ya zama ɗa ne ko bawa ne sagiran au kabiran ko ƙarami ne ko babba har da ƙarami da zancen da za mu zo mu ji aqilan au majnunan mai hankali ne ko mahaukaci musliman au kafiran musulmi ne ko kafiri kama yufiduhu lafzu man yawwa shi lafazin man din da aka ambata ya shafi duk waɗannan da kuka ji an ambata yawwa da musulmi da ma musulmi ba namiji da mace ɗa da bawa babba da ƙarami mai hankali da mahaukaci duk sun shiga ciki ita wannan man addalatu ala al'umum saboda tana nuni zuwa ga umumi lafazi ne da ake amfani da shi na gama gari wanda kowa zai shigo ciki wa hadha min asraril itiyani bi man fi hadha al mawdi wannan kuma yana daga cikin sirrin dalilin zuwa da wannan man din a wannan bigire fa inna siyaqal kalami domin siyaqin zancen yaqtabi annahu yaqulu yana hukunta cewa kamar yana cewa ne fa in qatalahu wanda ya kashe ko idan ya kashe shi walakin haza lafzu la yashmalu ma tashmaluhu man amma wannan lafazin in aka ce fa in aka wa in shartiyya lafazin man ya fi shi ba zai iya karumo ya ɗebo duk abin da man za ta iya kwasa ba an gane yawwa sai ce walakin haza lafzu la yashmalu ma ko na tsallake yawwa sai ce wannan lafazi ne la yashmalu ma tashmaluhu man shi wancan fa in qatalahu lafazi ne da man abinda za ta dauka shi ba zai dauka ba wa sawa'un kana al maqtulu dhakaran hakanan shi wanda aka kashe din namiji aka kashe au unsa ko mace aka kashe saghiran au kabiran karami ne ko babba kama yufiduhu at-tankiru fi siyaqi sharti kamar yadda shi ma ake fahimtar wannan mu'minan din wa man qatala mu'minan ba an sa shi da tankiri ba shine na kira yawwa to kowanne mumini ya shiga ciki namiji ko mace babba ko karami an fahimci abin yace fa inna ala alqatil to in abun ya auku kisan kuskuren ya zo aka kashe wani bisa kuskure to shi wannan wanda ya kisan abin da yake kansa shine tahrira raqabatin mu'mina ya ‘yanta bawa mumini ko baiwa mumina kaffaratan lidalika don kankare wannan abin da ya aikata yanzu idan mutum ko da zancen da muke na mu yanzu a zamani yanzu galibi tun da babu babu bayi da mutum zai ‘yanta idan har abin ya faru me zai aikata azumi ai ko ba komai yanzu mutumin da ya je a mota ya yi accident da mutane su ashirin duk suka mutu Allah kiyaye shi kuma da ransa to kowanne ɗaya fa sai an masa kafara ba mota ɗaya ake wa kafara ba ba babur ɗaya ake wa kafara ba rai saboda darajarsa ko zai shekara ashirin yana kafaran nan abin da yake wajibin sake yau ya fara da ta wani a yi masa list a bashi da wane ne da wance da wance duk a ciki ko jiya aka haifi jariri sai an masa kafara sai ya wata biyu na mutum ɗaya sai ya huta sai ya sake kuma a jere inda gangan ya karya azumin rana ɗaya sai ya sake daga farko ko ya je hamsin da tara inda ya ɗaɓin sittin ya ɗauko an fahimci abin inda gangan kawai ya ce shi kai shi ya gaji da wannan to ya rusa shi saboda Allah ne ce mutatabi aini yau mun mutatabi aini kun ga ba istihadin wani malami bane nassin qur'ani ne a jere za a yi shi a sannan in ya huta ya sake dauko wani wannan bai ishe shi don Allah ya ji a jikinsa cewa kai lalle ran dan adam yana da daraja ba gobe zai gyara burkin motarsa ko tayoyi ba zai sai second hand wanda nan da nan kawai za su fashe ba kuma waɗannan abubuwan malamai sun yi magana su a zamanin yanzu zamanin mota duk mutumin da hatsari ya auku sakamakon sakacinsa na lura da mota ko taya ta suɗe ta yi expiring an ce ya sake ya ce kada Allah kawo yadda za mu Allah da ya hore muna wannan talaucin kana neman abin da zaka ci yaushe zaka sai taya to kaga wannan tabbace sakaci ne daga gare shi akan ran dan adam ba shi da kima a gunsa ko takaddunsa sun yi expire bai je ya sake ba ko babu birki bai yi juye ba bai yi kaza ba duk abin da zai sa motar wani abu ya faru kuma sakacin daga gunsa ne to lalle laifi nasa ne in kuwa mota kalau take an yi komai to wannan in an zo ko wani ne ya shigo masa ko wani ne ya dake shi ko makamancin wannan sai a iya cewa a auna percentage din laifin ƙila in ba shi da sakaci a motarsa to sai a iya ɗaukewa a ce wancan shine mai laifi idan ba wani ganganci wannan din ya aikata ba to amma a yadda muke yanzu da motocin nan ba a kula kowa ka taba sai ce ai ana fama da talauci da haka ba zai je gyara kaza ba ba zai gyara kaza ba wannan ya nuna shi bai ɗau rayuwarsa da kima ba da ya ɗau rayuwarsa da kima ba zai bar motarsa bai gyara ba Allah sauke Allah ce miki ma'aikatan tsaron hanya su kula da vio mai kula da motoci vehicle inspection officer sunansa kenan aikin sai bincika taya kalau kaza kalau kaza kalau da muna yara muna primary nan za ka ga mota an sa mata off the road a gefe za a yi parking din ta sai ta yi wata guda a gurin ba a ɗauke ba saboda bio karfi ne da shi amma yanzu tun da karɓa yake sa aljihunsa ba shi da wata daraja ba mai tsoronsa haka nan masu ya sunansu road safety wallahi daga lokacin da ma'aikatan nan suke karɓar abu su sa a aljihu babu wani direba da zai kimanta su yanzu ka ga yadda ake wulakanta su haka ake wuce sai a jeho ta ƙasa in kun ga dama ku ɗauka yanzu a wata ƙasar kai suka yi wannan abu wannan rashin hankali babu sai a najeriya doka doka ana yin ta ne don tsare rayukan nan to amma in aka yi abusing abun ma'aikatan da kansu su karbi abu su sa a aljihu kuma su je su cefane su ci da iyalinsu da wannan abun wannan abun fa wallahi haramun ne kada ka yadda wani malami ya baka fatawar cewa wannan ya halatta ka rika cin wannan abin da ake karba a bakin titi wallahi bai halatta ba duk wanda ka karba sawa'in in mutane ranar kasuwa a karba a gun wannan a karba a gun wannan ai ta farin ciki ana murna an yi ciniki ba haƙƙinka ba ne kuma wannan shine ke sawa rayukan su ta mutuwa amma da za a yi haƙuri abinda Allah ya hore yadda kowanne mai albashi a duniyan nan yake haƙuri ko in ce a Najeriya nan yake haƙuri da abin da Allah ya bashi kuma ku yi haƙurin wallahi za ku ga kuma duk mutum a ce an kama wani ko gudu ya yi yawa ko ka'idar yaƙi bi a fito da shi a lokacin nan a bi doka a kansa a karɓe license ɗin ko a rubuta masa off the road ya koma gefe a ce sai an ɗauke ka daga hanya wata guda kuma ya san za a yi masa hakan ya san kuma ba wani gun ba gurin wanda zai je a zo a soke wannan abun ba zai bi wata hanya ya san wane ya san wane a za a ce to ku bashi motarsa duk inda ya za a ce kai ne da laifi in kaninsa ne mai ɗamarar in ya je wurinsa ya ce mota ta ce fa ya ce ai yayana kai ne da laifi baka kyauta ba kuma a sallame shi motar ta daɗe za mu rika irin wannan abu ba za mu yi ba to amma kowa ya san kawai miƙawa zai ya wuce haka ɗan sanda mai binciken security shi ma ya karɓa ya sa a aljihu shi sa ba a bincika komai mai harkar neman ƙwaya shi ma a karɓa ya wuce a tafi da ƙwayar wani lokaci in zan Allah duk wannan abin da ake yi duk abin da ake fana yawan shan kwayan nan da yawan kashe-kashen nan da yawan hatsarin da ake duk fa sababinsa wannan abin ne da ake kakkarba akan hanya din nan ni dai ina ɗora percentage mai yawa na halin da muke ciki akan wannan abu wallahi in idan mai ɗamara yana tsayawa akan aikinsa duk abin da za a yi masa fa Allah zai kare shi kuma Allah zai bashi matsayi an kashe shi akan aikinsa amma in muka jure muka daina karɓar wannan abun akan hanya duk wanda ya zo a yi masa hukuncin da yake a rubuce shi kenan sai ga an zauna lafiya Allah kyauta ba zan ba da labarai ba mu je Allah kyauta to gaskiya wajibi abinda ya kai ni wannan shine duk wanda ya sababin wani rai ya salwanta ya bar duniya to ai masa abin da zai ji a jikinsa cewa bai kyauta ba duk da ba zunubi a littafin rubuta zunubi ba a rubuta cewa wani dan wani ya kashe wani don haka zunubin kisa yana kansa ba a'a saboda me khata saboda kuskure ne amma a yi masa abin da zai ji a jikinsa cewa ya kamata ya ƙara kula ba ko ina ake wasa da makami ba ba ko ina ake wasa da mota ba ba ko ina ake kaza da kaza ba duk wanda kai sababin rasa masa rai to za ka yi kafara yanzu dai a ce mutum yana bin layi zai yi kafarar rai ashirin ai ya isa shi kansa ya tausaya wa kansa kuma daga ranar nan zai ce ai daga insha Allah ta'ala kai ni na daina tukin ma in bai daina ba kuwa to za ka ga hankalin da zai ba na wasa ba ne to ne ita ce fa'idar abu yawwa deterrent measures ne shari'a ta zo da su kuma yana da kyau a rika kula da su amma yanzu waɗanda suke tsaye da mutane akan hanya musamman yan road safety tunda suka fara karɓar kuɗin nan mutane suka rena su ba sa tsayawa har ka ji an ce wata ran an buge wani a cikinsu sai a cewa ai sun cika kwakwale kwakwale ne komai sai sun tambaya dole ko baka da laifi sai sun nemo ka'ida ce ta sa haka a doka ake yi kuma kai me yasa ba za ka nemo abin da ake nema din ba wani sai ya zo ya- ka- kamar ya ɗauke su ya kashe su wai shi ba zai tsaya ba waɗannan mutanen aini ba na tsaya musu wannan ba daidai ba ne laifi kai ma kake yi tilas in sun tsaye da kai ka tsaya duk abin da ake nema a sa a mota ka sa to sai ka zauna lafiya to amma mu ba mu ba su kuma sun karɓi wani abu sun sa aljihu shikenan gaba ɗaya doka ta lalace kowa abin da ya ga dama yake a ƙasa wannan ba zai ba da damar mu zauna lafiya ba Allah kyauta mu je dai sai ce wannan yana cikin yace fa inna siyaqal kalam ina ne فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة كفارة لذلك تكون في ماله زي كسن شيء دقا دوكي يرسى يوا ويشمل ذلك الصغيرة والكبيرة wannan ya shafi ko ƙaramin yaro ne ko babba to nan kamar dai ambata yace kama a ko na karanta wannan ko a wa yashmalu dhalika na'am as-saghira wal kabir wal dhakar wal untha was sahiha wal ma'ib fi ƙauli ba'adil ulama'i yawwa kamar da wasu malamai suka ambata wannan ya shafi da yaro ƙarami da babba ma'ana ba yaro babba ba ina nufin da yaro da kuma babban mutum yawwa wazzakar wal unsa da namiji da mace wasahiha wal ma'iba da kuma lafiyayyen mutum da mai aibi a jikinsa na kasashe to dukkaninsu sun shafi wannan abin ya shafe su yawwa idan an kashe yaro haka za'a yi an gane an kashe mai aibi ma haka za a yi to haka shi kuma mai kisan shi ma wajibi a kansa sai ya biya sai ya yi wannan kafara sai ce walakin ko walakin al hikmata taqtabi alla yajzi an la yujzi an itqul ma'ib fil kaffarati amma kuma shari'a daga cikin hikimarta shine in an zo yanta bawa to kar a yanta mai aibi a jikinsa yauwa sai an binciki bawan da yake lafiyayye ko baiwar da take lafiyayya kar a ɗauki mai aibi a jiki a bayar yauwa kar a yanta wanda yake mai aibi domin asali kamar da zai ambata so ake a cire shi daga ƙasƙancin da yake na bauta kuma a bashi rayuwar kansa to idan ya zama mai aibi ne wanda dama kula ake da shi tun aka sake shi aka yanta shi dama ba zai iya kuma kula da kansa ba ko ba ku gane sirrin ba yauwa zamansa karkashin ana kula da shi ya fi masa sauki shine abin da zai ambata yace ta kunu fi ma wa yashmalu dhalika as-saghira wal kabira wal dhakara wal untha was sahiha wal ma'iba fi qawli ba'd al ulama ولكن الحكمة تقتضي ألا يجزئ ألا يجزئ عتق المعيب في الكفارة لأن المقصود بالعتق domin abin da yasa aka ce dama a yanta bawa shine naf'ul atiq a amfani shi wanda aka yanta din wa mulkahu manafi'a nafsi a mallaka masa a amfanin kansa ya zama yanzu shi ke ji da kansa domin aka ce an yanta bawa kai kun ai ba ku san ma bawan ba tukuni shi yasa bawa kamar da muka ji sunansa bawa ba shi da mallaka ta kansa Allah kiyaye akramakumullah yanzu idan inda mutum bawa ne shi to wanda ya mallake shi shi ne ya mallaki kuma dukiyarsa shi bawa da wani zai zo kawai ya bashi miliyan ɗari kyauta shi bawa in ubangidan ya karɓe shi kenan to dama mallakarsa ne mallakarsa ne an fahimci waɗannan abubuwa ko ya ɗora masa wani abu ko wani haraji kullum sai ya kawo kaza kullum sai ya kawo kaza saboda bauta ba ƙaramar matsala ba ce Mm, to amma yanzu da babu shi yasa da yawa ba ku san waɗannan abubuwan ba in aka ce mutum ya fita daga bautar ya koma bawan Allah tsantsa babu wani bautar kowa a kansa kaga ya samu yanci an fidda shi daga bautar ɗan adam ya koma kuma bautar Allah subhanahu wa ta'ala duk da dai dama shi ma wancan dan adam din ba bauta irin ta Allah yake masa ba mallaka ce kawai yawa sai ce li'anna al-maqsud bil itqi naf'a al-atiqi wa mulka wa mulkahu manafi'a nafsihi fa idza kana yadi'u bi itqihi in ya zama zai tozarta zai shiga wahala in ma an yanta shi din wa baqa'uhu fi riqi ko wa baqa'uhu fi riqi anfa'u lahu to ya zauna ya zama ya ci gaba da zaman sa bawa yafi masa ma amfani ko yanzu idan ya zama ba shi da hannu in an yanta shi ma ba zai iya leburancin da zai aiki ba to ya zauna karkashin ubangidan nasa ana ba shi abinci ba ya fi masa ba yawwa to shine abin da yake nufi don haka kar ka ɗauko bawan da yake ba shi da lafiya sai ka yanta shi so ake ka ɗauka Allah za ka baiwa kyauta ya za a yi ka ɗauki mummuna ka baiwa Allah an fahimci abin irin yadda ake maganar lokacin layya in za ka yi layya ka duba rago lafiyayye ko yawwa to in ka ɗau marar kyau ka rasa wanda za ka biya wa mara kyau sai Allah bayan ku shi masu kyau ɗin ya baka an fahimci abu to haka nan yanci nan za a yanta bawa to a yanta wanda yake lafiyayye to sai ce ma'a anna qawluhu anna fi qawlihi fa tahriru raqaba tare da cewa a fadin sa da yace fa tahriru raqaba din nan ma yadullu ala dalika wannan ma ya isa ya nuna zuwa hakan fa inna tahrira domin abin da ake nufi da tahriri shine takhlisu man istahaqqat manafi'uhu li ghairihi wanda amfaninsa wani ya cancance shi to a fidda shi daga hannun wani nan ya zama zai tsayuwar kansa ko an ta kuna lahu ta zama tasa ce an gane a mayar masa kayansa a mayar masa yancinsa a mayar masa da an mallake shi yanzu ya zama ba a mallake shi ba shi ya mallaki ikon kansa wani shine tahariri ma'anar emancipation a fidda shi daga wato kangin bauta fa idza lam yakun fihi manafi'u in ba wani abu da zai amfanar wa kansa lam yutasawwar wujudi tariri ya zama kenan shi ba ba wani zancen yanci dangane da shi fa ta'ammal zalika ka lura da wannan ya kai mai karatu fa innahu wadihun wannan abu ne wanda yake bayyana sosai wannan yana daga cikin fa'idojin abin da zaka ji malam yana zakulo mana masu fa'ida na hukunce hukunce da za su amfani mu ya ce wa amma diyatu amma ita diya fa innaha tajibu ala aqilati alqatil fi alqata'i wa shibhi alamdi amma ita diya to tana wajaba ne akan dangin shi wanda yayi kisan danginsa maza ‘yan uwansa maza su ne al'aƙilatu yawwa in yana da in ɗan gata ne Allah sana da ‘yan uwa maza to waɗannan su za a ɗora wa diyar kaji wani hukunci kuma saboda diyar tana da girma tana da yawa raƙumi ɗari nawa ake sai da raƙumi yanzu a lissafin kuma na gold ɗin nan da ake aunawa nawa ne a'a na miliyan haba ba Allah wannan zakka ce miliyan a'a yana nan ai ba wani abu ne mai nisa ba miliyoyin suna da yawa shi yasa ake ta tattaunawa kwanan nan akan abin da ya shafi sadaki da sauransu da kuma da yana daga cikin abubuwan da ya kamata a lura da shi duk da tattaunawar malamai akan shin kimanta neran nan tamu da gold shi ya fi ko a kimanta ta da azurfa in ababin misali sadaki ne rubu'u dinar in ko kuma ka ɗauki misali in zakka ce dinare nawa ne dinare ashirin shine nisabin zakka idan kuma a dirhami ne a azurfa dirhami ɗari biyu dirhami ɗari biyu to a yanzu shi nisabin zakkar in an bi wannan na gol ɗin miliyan tara ne da dubu ɗari biyar da sittin da bakwai da ɗari biyu da tamanin a wannan juma'ar da ta wuce na zakka yawwa na zakka to a yanzu ba zancen zakka muke ba kai ka jefa mu yawwa an gane to idan azurfa ce kuwa ko miliyan ɗaya bai ƙarasa ba don haka in kana da abin da bai kai wannan ba zakka ma tana hawa kanka sai kaga kenan ashe adadin mutane da yawa da zakka a kansu in aka bi ta azurfa mutane da yawa zakka za ta hau kansu kila ma har da kai a ciki ko yawwa to idan a wannan kiman in muka bi zancen abin nan haddin ya sunansa diya miliyan ɗari hudu da saba'in da takwas da ɗari uku da dubu ɗari uku da sittin da hudu yi miliyan duk saboda lalacewar naira da ta ruguzo ɗin nan ko shekara biyar ba ka da miliyan talatin ne ya taho yana tafa ya tafi sittin nan yi rai ɗaya rai ɗaya malam malmasi rai ɗaya mutum in ya kashe sai ya ba da 478 million 364,000 naira to da Allah ina ka samu wannan bai isa ya nuna maka dan adam ransa ba abun wasa ba ne shi yasa na tsaya na karanto mana wannan ka ji valu din ran dan adam inda cewa za a yi ka biya to amma mu zo a wasan fada tsakanin unguwa da unguwa ma sai ka ji nan da na mutum uku sun zube goma sun zube haka kawai an yi hasarar dan adam masu babura su murkushe wannan da gudu a bititi far nan da nan ya'yan mutane wannan ya zama gurgu wannan ya mutu wannan ya zama taɓa kwakwalwarsa ta saboda mun kasa control din abin wannan abin da ake mana akan hanya duk alama ce ta rashin hankalinmu in din muna da hankali wallahi ba ma buƙatar wannan bam din da ake akan hanya a wasu ƙasashen duk ba sa yin wannan abu kowa ya san yadda zai abin nan da ake rubutawa speed limit in ka zo wuri kaza za a rubuta mutum ya zo gari zai wuce cikin gari an rubuta market an rubuta school har aka yi hoton yaran dan ka gani cewa da gaske ake aka yi gado in asibiti ne aka ce hospital saboda kawai ka san in ka zo wannan eriyar ka rage gudu ka tafi a hankali in ka fita jejin da ba kowa sai ka yi shi ma kar ka wuce kaza ko ba haka bane duk dan wa ake yi ne ba fa dan BIO ya ci gaba da rayuwa ko dan rosafiti dan kai ne kar ka mutu haka mu kula da waɗannan abubuwa din ko ba a dora mana su ba ya kamata hankalinmu ya dora mana mu mu ji cewa ya kamata mu kiyaye wannan rayuwar da Allah ya ba mu yanzu dai ka ga yadda kake fama da ka samu dubu ɗaya to in ka kashe mutum a ce sai ka biya miliyan miliyan ba fa miliyan ɗaya ba fa miliyan ɗari hudu da saba'in da takwas da dubu ɗari uku da sittin da hudu ka gaya waye zai maka wannan abu to mu koma kan wannan mu dawo mu dawo me yasa na fita wannan gurin saboda ku ji kimar da yawan kuɗin ko yawwa to shi yasa shari'ar sai ta sanya kuɗin akan al'aqilatu me suwa al'aqilatu danginka yan uwanka na jini maza daga cikinsu to su za a dora sai su rarraba a tsakaninsu ba fana nufin kai din banda kai ba har da kai za ku haɗu wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza a sai da filin nan nan unguwa kaza a sai da gonan nan a sai da kaza a sai da kaza motocin gidan a sayar idan wannan in wannan dokar ana binta ana tsabbakawa ana yi dole mutanen gidanku za su zaunar da kai ka koyi hankali ko to wannan shine sirrin da shari'a ta sa wannan abun haka domin da kai da 'yan uwanka kowa ya ji cewa ran ɗan adam yana da kima ba haka kawai za mu ta kashe mutane da hatsari da faɗa kaɗan kaɗan nan da nan da zuciya an zaro takwabi an zaro wuka taf kawai yaro suna faɗa da wani ya yanka wani kawai ya fafe masa ciki wai shi ba a yi masa haka to shi wa wannan ya nuna cewa ba mai tarbiyyar 'ya'yanmu ba to in aka san abin wannan mai ƙarfi haka mai tsada mai yawa to kowa sai kowanne gida sai su koma suna da hankali su zauna da 'ya'yansu to kai banda fa kaza banda kaza banda kaza Allah ya kyauta to shi ne ce wa amma diyatu fa inna ha tajibu ala aqilatil qatil fil khata'i wa shibhil amdi a kuskure da kuma kuskure mai kama da ganganci shi ne ake ce ma shibhil amdi yawwa matakan kisa uku ne kuma da malaman fiqh suka ambata akwai al akwai al-amd akwai shibhul amdi kuskure shine wannan da muke tattaunawa yawwa kuma ba ku manta ba mun yi magana jiya kuskure iri biyu ko a mene khata'un fil qasdi ko khata'un fil alati yawwa to dauko wannan menene khata'un fil qasdi misalin da muka bayar mutum da kasdinsa da niyyarsa zai harbi wani abu sai ya samu wani mutum kaga wannan kuskure ne fi qasdihi zai harbi barewa yana farauta sai dan adam ya gitta sai ya kashe shi an gane to wannan shine kuskure amma shi shubhal amdi shine wanda muka faɗi khata'un fil alati mutum ya ɗauki al'ala abin duka wanda yake fil adati la ya ƙutulu baya kisa sai ka daki mutum da shi ko bulala ko sanda ko makamancinsa misali sanda ƙarami haka ko dai bulala ko tsintsiya ko makamancin wannan dai abin da an san ba kisa yake ba idan mutum ya daki mutum ba da takobi ba ma'ana misali kamar abin da ake nufi dama ba takobi ba ne kuma ba bindiga ba ce kamar sanda ne wanda ma'anarsa ya horar da mutum ko da ke shi a baya ko a kafafunsa yana nufin barawo ne ya karya masa kafa ko makamancin wannan ko dai a horar da shi ko makamancin wannan to sai aka kuskure sai ya mutu an fahimci wannan to wannan shi ake so mene shibhul amdi saboda me me yasa ake kiransa shibhul amdi ya yi kama da ganganci domin shi wannan mutum ɗin ya yi nufin duka ba dabba ya harba ba e mutum ɗin ne gashi a gabansa ya ɗauki wani abu yana dukansa da shi yana ta dukansa da shi amma abin ba takwabi ba ne ba abu ne mai kisa ba wuka ba ce ba adda ba ce ba gariyo ba ne ba kayan kisa ba ne an fahimci abin yawwa amma sai a ɗauke shi wannan a matsayin mene shi ma shibul amdi a babin kuskure ake ɗaukarsa irin wancan wajen abin da ya shafi wato diya illa dai ana gallazawa ana tsananta wa mutum a tsaurara masa ita wanda ya karanta littafin fiƙewa cikin ku duk mun karanta wannan a iziya risala tare da ku ko a wasu munasabobi insha Allah to sai ce ita diya ta zama musallamatun ila ahlihi wanda za a miƙa ta zuwa ga ahlihi damirin ahlihi ya udu ila al-maqtul ay ahli al-maqtul yawwa jabran li qulubihim dan gyara abin da ke zukatansu na damuwa aljabru shine daidaita abu a gyara shi kaman gyaran karaya sunansa kenan jabru yawwa a tilasta abu ya koma daidai ma'ana ka dai daɗaɗa wa mutum rai ka kwantar masa da hankali shi yake nufi anan jabran li qulubihim والمراد به أهله إن والمراد بأهله ليس أهله هنا هم ورثته تو أنا نفهم مقادنسا سوزا أباوا يوا ولأن ذا سكا تنشنشي سكا جيشي سوى أنتن عائلة سنباير سكمو أنن ورثة سنكربة يوا domin saboda me shi din an kashe shi eh an kashe shi kaga kenan zuwa za a ba dukiya magadansa in an ce magada kuwa kun san me za a yi sawa'un ‘ya'ya ne ‘ya'yan nan maza ne ko maza ko mata ko kuma maza da mata da iyaye uwa uba ko da ‘yan uwa shaƙiƙai ne li'abbai ne wanne ne ke hajibin wannan wanne ne zai samu ko da akwai wannan duk wannan kuma mun yi shi shekara biyu da suka wuce inda an har an shekara biyu da muka zancen gado ko mata uku ne ta biyu ce ko farkon suratu an-nisa'i ba uku bane kuwa yawa uku ne shekara uku kenan muka yi maganar gado shekarun ne suke tafiya da sauri Allah ƙara mana imani da taufiki sai ce wal muradu bi ahlihi huna hum warasatu fa innal warasata yarithuna ma taraka al mayyitu domin magada su ne ke gadar abinda mamaci ya bari faddiyatu dakhilatun fi ma taraka haka diya ita ma tana cikin abin da shi ma- mai ah, mamaci ya bari Mm. duk da bai san da ita ba ko an riga an kashe shi Mm. bai san da ita ba walidiyati tafasilu kathiratun diya tana da bayani daki daki daki daki mazkuratun fi kutubil fiqhi yana nan a cikin littafan fiqhu mun kusan amfani littafan fiqhu shine za su baka fatawar me kake so me za a aikata kawai ka buɗe littafin biyu kawai sai ka je kai aiki an gane suna practical ah, abu abu abin nan i- information ne in an tashi abu kaza ya faru sai san kana neman misali um, ah, wata matsala ta faru ko gado ne ko me ina za ka tafi dama sai ka duba littafan da aka riga aka gama aka tace wannan matsala sai ka yi amfani da shi an gane yawwa in ana zancen istidlali kuma wannan na malamai ne kafa hujja akan kowanne ra'ayi yauwa ya zama yana da asali ko- ko- kitaban wa sunnatan da kuma abin da ya shafi ijma'i kiyasi da sauransu ai mun gane ne yauwa sai ce wa qawluhu illa an yasaddaqu ay yatasaddaqa warathatul qatil bil afwi an diyati wato in ya zama su magadan su ce to ku je ba komai mun haɗu mun yi mitin mun ce wannan bawan Allah da ya kashe dan uwanmu ko babanmu ko kaza da kaza ba komai an yafe masa to shine illa an yasaddaku wasu mutane sun a saba da ina wannan tambihin lokaci lokaci cewa duk abin da ya faru a ce an yafe Um, sabo da haka kuma yana sa dokar ba a tsabbaka ta yawwa yana da kyau mutum da ya laifi irin wannan to a bar shi ya ji a jikinsa cewa wannan abun ba mai sauƙi ba ne amma a zo a ɗauko mutane da manya a taho gidan mutum da babban riga a nuna masa isa a ce to in zo neman afuwa ne kaza da kaza shi kuma ya ga girman su ya ce to ba komai wannan ba daidai ba ne yawwa a bar shi ya yi tunanin kansa da haka a bar magada su yi tunanin kansu Eh, sun yafe eh sun yafe ba su yafe ba su ce ba su yafe ba suna da haƙƙi wani lokaci yanzu sai ga in wani yace bai yafe ba ce habawa ne me za ka yi da kuɗin jini Eh, me za ka yi da kuɗin jini in an baka ma me zai ma wani ma a ce ai kuɗin jini an canfa shi baya albarka amma ka karɓa babu wanda ya faɗi wannan yawwa mutumin da aka rasa masa mai kawo masa abin da zai ci hmm? yaran da suke ƙanana an kashe musu uba in aka ɗauko wani abu aka ba su duk da shari'a ce ta ce a daina jin nauyin a ce a karɓa a karɓa a yi musu wani abu da zai musu amfani abubuwan da suka rasa bilin musamman a irin zamani irin yanzu Hmm? duk da dai mun san shi kansa wanda abin ya faru gare shi shi ma yana can yana ta neman ya za a yi a yafe masa to in ka san kana so zaka zo ka ce a yafe maka don me zaka yi abin da zai jawo waɗannan abubuwa abin da yana, yana karantar da mu cewa mu kula ran ɗan adam yana da kima sawa'un a kuskuren kar mu bari mai kuskure kuskure dai mun sani ba da gangan bane amma abin da zai iya jawo hanyar kuskuren ya auku mu kauce masa Allah ya tsare mu kuma Allah ya ba mu lafiya ay yatasaddaqu warasatu al-qatil bil afwi an ad-diyati fa innaha tasqutu to idan suka yi haka ma'ana illa an yasaddaqu fa innaha tasqutu in suka bada sadaka to shikenan diya ta fadi wa fi dhalika hafful lahum 'ala al-afwi wannan illa an yasaddaqu din shi ma kwadaitarwa ne akan ayi afwa din in an yi afwa din Allah yana son haka an gane bi annallaha sammaha sadaqatan Allah ya kira shi sadaqa was-sadaqatu matlubatun fi kulli waqtin ita ko sadaqa koyaushe abin so ce zaka ba za a ce ba a santa ba fa in kana al-maqtulu in wanda aka kashe din min qaumin aduwwin lakum ya zo ne daga mutanen da ma'ana ya fito ne da kabilar ko al'ummar da maƙiya ne gare ku abokan gaba ne amin kuffarin harbiyin wato kafirai ne abokan yaƙi ana yaƙi da su wa huwa mu'minin alhali shi kuma mumini ne shi to me zai faru yanzu wancan da muka ji mumini ne da mumini ko yawwa to yanzu an zo mana mumini mai kisan mumini wanda aka ce ma mumini kuma mun yi magana dai me ake nufi da mumini ko yawwa to yanzu kuma me kisa mumini wanda aka kashe shi ma mumini amma danginsa kafirai ne kuma ana yaƙi da su amma shi ya musulunta kun gane ya ce ɗan gari kaza ne garin kafirai ne shi daga can yake amma shi mumini ne to kuma sai wani mumini ya kashe shi da kuskure an gane to me za a yi wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina to sai a yanta bawa mumini ai wa laysa alaikum li ahlihi diyatun wani shine mafhumul mukhalafa yawwa babu zancen ku ba da diya ga su waɗancan kafirai waɗanda kuke yaƙi da su an gane ba za a ba da diya gare su ba li adam ihtiramihim fi dima'ihim wa amwalihim saboda rashin darajar su a jinin su da dukiyar su domin ba kafir ba mu ba mu'minai bane an fahimci wannan wa in kana mun gane wannan mun wuce wa in kana ai al maqtulu shi wanda aka kashe din in ya zama min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi in ko wanda aka kashe din daga wasu al'umma yake kafirai waɗanda akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninku da su to fadiyatun musallamatun shi ma sai a bada diya abin sallamawa wa tahriru raqabatin kuma a yanta bawa kaga waɗannan abubuwan sun haɗu biyu an fahimta wa zalika lihtirami ahlihi bimalihim ko ko bimalahum min al'ahdi wal misaq wannan dan girmama su mutanen nasa saboda abin da yake tsakaninmu da su na alkawari na zaman lafiya faman lam yajid to wanda bai samu ba bai samu mai ba arraqaba yawwa wala samanaha ko misali an je an je an bincika ko ina za a siyo ga kudin ana da shi na sayan bawa ko baiwa amma an je ba a samu ba kamar zamanin yanzu ko duk inda zaka je ka sayo bawa babu wahala zaka yi wala samana ko kuma akwai bayin amma shi ba shi da kudin sayan bawa to bi an kana mu'siran bidalika ya zama cewa shi ba shi da shi yana cikin kunci ba shi da hali to laisa indahu ma yafdulu an mu'natihi ba shi da abin da ya rage masa dangane da abincinsa da sauran abubuwan da suka hau kansa na yau da kullum shine mu'una wa hawa'ijihi da bukatunsa al'asliya na asali ma'ana in ya ce zai sai bawa to ba shi da abin da zai ci ba shi da komai na rayuwa kuma shay'un yafi bin raqabati ba shi da wani abu ya rage da ya rage wanda zai iya sayan wannan bawa to me zai yi fasiyamu shahrayn mutatabi'aini sai yayi azumi na wata biyu a jere ai la yuftiru bainahuma min ghairi uzrin ba zai sha ruwa ba a yini yini ake nufi ba ana nufin da daddare ba ma'ana kada ya sha ko azumi ɗaya za ku fi gane wannan ko yawwa ya wata biyu bai sha azumi ko ɗaya ba fa in aftara li uzrin in ya sha ruwa wata rana ma'ana wata ran ya ajiye azumin bai yi ba fa innal uzra la yaqta'u tatabu'a inda uzuri ne ya sha ruwan kamar rashin lafiya gashi nan kalmaradi wal haidi in kuma mace ce kamar haila ta zo mata tana cikin kafara wa nahwihima an gane to wannan uzurin baya yanke ta tabo din ma'ana yana nan a matsayin yana yi a jere ko da uzurin ya wuce ya ci gaba kuma ba komai an gane misali 60 zai yi ya ɗauko 60 ya lissafa ba daga farkon wata ba misali sai rashin lafiya ta same shi kwana uku an gane bayan ya yi azumi 30 ko ya yi 29 ko ya 28 sai rashin lafiyar kwana uku me zai yi bayan ya warke kuma ya mai da ƙarfin jikinsa sai ya ɗora kawai ba komai an fahimci abin? yawwa musulunci da sauƙi yake sai ce kalmaradi wal haidi wa nahwihima wa in kana li ghairi udrin in ko da gangan ne ba wani udri haka kawai mutum ya gutsire ya sha ruwa in qata tatabu'u to wannan tatabu'in cewa mutatabi'aini ya yanke me zai yi wa wajaba alaihi isti'nafu sawmi wajibi ya dauko azumin tun daga farko dole eh haka Allah ya ce wai mutum ko wannan ya isa ya nuna maka muhimmancin girmama maganar Allah da girmama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a zo a kawo wani tawili a yi wani kwale-kwale ba waɗannan masail mafiyansu duk malamai sun ijma'i a kansu yawwa tunda Allah ya ce ta tabu'i to dole abi ta tabu'in akwai a azar da tafasil da bayanai istisna'at da sauransu a cikin littafin fiqh za ka same su kuma duka bisa istihadin malamai da suka yi akan waɗannan dalilai da yadda suka hange su da yadda suka karanta su da kuma matsaloli yadda ake istinbati da sauransu to sai ce ina ne taubatan min Allah wannan tuba kenan daga Allah ma'ana Allah ya karbi tuban mutum shine yayi wannan abu eh hanyar tuba daga Allah shine kai wannan kafara din ai hadhihi al-kaffaratu allati awjabaha Allahu 'ala al-qatil توبة من الله على عباده ورحمة بهم وتكفيرا لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز كما هو الواقع كثيرا للقاتل خطأ يتي أي wannan kaffarori wadda Allah maɗauki ya wajabta a kan wanda ya kisa don tuba daga Allah ya tuban masa a kan bayinsa wa rahmatan kuma don su zama rahama bihim da yake yi musu ma'ana rahamar da Allah ke yi da su yake tausaya musu wa takfiran lima kuma dan kankarewa ga abin da yake asahu an yi hasula minhum min taqsirin wani abu na takasiri na tawaya na gajiyawa da zai iya faruwa daga gare su wa adam ihtirazin da rashin kulawa da damuwa da rashin kiyayewa ga abubuwa kama huwa alwaqi'u kaseeran kamar yadda yakan auku da yawa lilqatili khata'an ga wanda ya kuskure da gangan galibi zaka ga wani kuskuren ne ya jawo wannan kuskuren kisan ko kuma da na ambata zancen mota da su yawwa rashin damuwa da abin da muke hawa na motoci rashin ɗaukar mataki rashin kulawa rashin bin dokokin tuki duk yana cikin abin da ke jawo wannan abu da ɗaukar abun ma ai ba dole ba ne wani magani yake wata doka ce ba ta Allah ba an sa masa alama ja ya tsaya ina jin wani wata ran na taho sai aka sa alama ja sai na tsaya tare da lura ta bayana don tunda na san wasu ba sa tsayawar ka tsaya ya zo ya buge ka na lura sosai ba kowa sai na tsaya na jira gashi kuma ba kowa ba mai wucewa ta can kawai dai tunda an nuna ja na tsaya wani shi bai san bai san ni ba bai san waye ba kawai ya zo wucewa motar sai ni dan kasa na gari shi kuma sai ya wuce da gudu kuma ina jin sa a babur yake yana babur kawai sai ya ce sanni dan kasa na gari sai ya wuce ma'ana kaga shi kenan ba dan kasa ne na gari Allah kyauta kuma da wani zai shigo a inda aka ba su kore mu muna gefen jaɗin in ya buge shi da babur fa laifinsa ne shi ne ya auka ya shiga to waɗannan abubuwan su ake so mu koya don Allah mu ɗauki wannan ladabi mu kiyaye rayuwar nan tamu eh tarbiyya ce tarbiyya ce wajibi kuma mu taimaka wa junanmu wajen tarbiyyar kanmu akan bin doka muna buƙatar wannan irin ko workshop a riƙe mana ko da wake wannan darasin ma kamar workshop din ne a rika faɗakar da mu akan dan Allah mai respectin kanmu wani wataran wani in ya ganka da girman ka ka karya doka kunya zai ji shi la yanzu kamar wane yanzu misali in ni din ni ne na ƙetare ja shi kuma wannan ya ganni ya tsaya me zai ce don Allah ya ce aka ga irin abu ko ba haka ba suna gaya mana ashe ba sa aiki da abu wanda ko da ɗan sufiti ne ya ƙila ba lalle gaya masa haka ba amma malami shi da sauki yanzu na ce to ai kaji ta wa'azi akan abu amma kuma ba ku aiki da shi zaka ce sa dole sai mun danne sai mun danne mun yi haƙuri mu tarbiyyantar da kanmu akan iltizami da doka duk abin da aka ce wannan doka ce kar ka ce a ai doka shirme ce ba ta Allah ba ce a'a doka ce ta maslahar zamantakewa in baka bi ta ba zaka kashe wani ko kai a kashe ka ai ko baka da hankali in baka fahimci haka ba Allah ya samu dace ina ne mun tuna wa kana Allahu aliman hakima to mu kai inda yace wa min ilmihi ko yace wa kana Allahu aliman hakima ai kamilul ilmi Allah mai ilimi ne kuma kammalallen ilimi kamilul hikmati kuma hikimarsa wato gwanintarsa da zamansa gwani wanda ya iya kun san an ce gwani shine wanda ba a ci masa gyara ya iya komai duk inda ya sa abu shi daidai ya sa to shine ma'anan alhakim kamilul hikmati kuma hikimar Allah kammalalliya ce wannan ya nuna a siffantuwar Allah da ilimi daga cikin siffofin Allah akwai al'ilmu ko wannan hatta ahlul kalami sun dangana wa Allah ilimi ko in ce asha'ira da maturidiyya sun dangana masa ilimi a matsayin sifa jida mu'tazilawa suna kiransa alimun amma kuma bila ilmi suna cewa shi al'alimu ne amma ba a siffanta shi da ilimi wani aƙidar mu'tazilawa ke nan aƙidar ahalus sunna ita ce a siffanta Allah da ilimi ilimin kuma kammalalle yauwa ya san baya ya san yanzu ya san gobe ya san sirrin komai ya san abin da ke yawo a cikin zuciya ita kuma hikima ita ma siffa ce duk da da asha'ira da maturidiyya ba sa tabbatarwa Allah wannan siffa ɗin saboda su a gunsu banda siffofin nan guda ashirin ba a tabbatarwa Allah wata siffa wannan kuma ra'ayoyinsu ne na bid'a amma tabbatarwa Allah siffar hikima wannan wajibi ne kamar da Allah maɗauki ya ambata wa kana Allahu mene aliman hakima Allah mai hikima ne me ma'anar hikima din ya sanya abu a inda ya dace to kaga kuwa dole ka siffanta Allah da wannan sifa su ahlul kalami abinda suke guduwa in an ce musamman a sha'ira in an ce yana da hikima to an rage masa iko ma'ana sai su ce ma'anar hikima yana yin abu don wani abu shi ko ƙarfin ikonsa ya fi ƙarfin a ce wani abu ne ya saboda shi ya wani abu kun gane sai suka ce to ba za a ce Allah mai hikima ba ku ji rashin hikima daga marasa hikima in mutum mai hikima ne ai sai dangana wa Allah abin da Allah ya dangana wa kansa Allah yana yin abu don wani abu ne min ajli zalika katabna ala bani isra'ila wannan ba nassi bane saboda kaza muka wa muka wajabtawa bani isra'ila kaza ta'lili ne na hukunci amma ai ya faɗi hikimar da ta sa yayi kaza an fahimci wannan da haka ba a kin tabbatarwa Allah subhanahu wata'ala hikima wannan dai mun zo wani darasin kuma ma ƙara buɗaɗawa akan abin da ya shafi waɗannan irin siffofi da wajibi ne a dangana wa Allah ina ga mu tsaya kan wannan wa kana Allahu aliman hakima din insha Allah gobe sai mu isti'nafi a kan bi'iznillah ta'ala muna roƙon Allah ya tsare mu daga zamiya Allah ƙara mana fahimta Allah ƙara mana ilimi Allah ba mu ikon aiki da abin da muka sani wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك